labarin zuciya.
Labarin zuciya.
Dala 88.5.
labarin zuciya basu kara za a yi tambaya da laifin mata ce an mata take mikiya domin ni na sani rawa da yafi na rijiya shamsu alali na Masu sauraro barkanmu da warhaka har yanzu muna cikin littafin likitan zuciya wallafar Rahama Muhammad Rufa'i na Lele. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce Ibrahim ya tabbatar wa da jami'an tsaro cewar shine ya sa a kashe Adams tare da direbansa Sunusi inda a yanzu Ibrahim yake hannun jami'an tsaron tare da yi musu aiki mai tsanani don sun ce ba za su sake shi ba har sai ranar da aka ga Adams don ba zama za su yi ba za su ci gaba da neman sa ne har lokacin da Allah zai sa a dace. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Amman Adams tana cikin wani hali, kullum tunaninta Adams ne, babu dare, babu rana, roƙon Allah take yi akan ya fito mata da ɗanta Adams, cike da ƙoshin lafiya. Haka zalika Nufaisat, ita ma tunaninta Adams ɗin ne, kuka take yi cikin dare tana roƙon Allah ya bayyana mata mijin nata. Taudat ma tana cikin damuwa don har ta fara tunanin yanzu idan ba a ga Adams ba, ya za ta yi wajen rayuwa da wani namijin. Yusuf ma ba a bar shi a baya ba, don a kullum kullum addu'a yake wa Adams babu dare babu rana, haka in dai zai fita sai ya yi gurare da dama wai ko zai ga Adams ɗin. Dadi kam jiki babu sauki, don likita ya ce sai ya cire damuwar Adams a ransa sannan zai samu lafiya. Lokaci na tafiya, amma har yanzu shiru kake ji babu labarin Adams. Yau kusan watanni tara kenan babu amo babu labari. Tare da Faisal sun sa a ransu ba za su taɓa barin auren Adams ba. suna nan suna jiran dawowarsa don sun ji a ransu da gaske bai mutu ba wannan kenan mai sauraro su kuwa waɗanda suka yi wa adams dukan nan suna cikin garin kaduna suna jinyar kansu cikin ɓoyayyen guri domin a wancan lokacin shi ma adams ɗin ba wai kallon su kawai ya tsaya yi ba ya yi musu barna mai yawa don dai kawai suna jin tsoron kansu kashe shi ne ogan nasu ya ɗauki hukunci a kansu Banda haka da tun fara artabin nasu za su sakar masa bandiga. Duk da cewar suna tare da makamai a hannunsu amma sai da ya nuna musu iyakarsu. Ya fasawa ɗaya daga cikinsu gefen ido wanda ake kyautata zaton ya ma rasa idanun baki ɗaya. Haka zalika ya karya wani a cinya, ya yi wa ɗaya daga cikinsu dukan tsiya. Sannan ya kai wa wanda ya kashe sunusi duka a hanci, wanda nan take kamanninsa suka canja don hancin ya samu mugun rauni. gabaki ɗaya haƙoransa kuma duk sun zube shi wannan tun da ya yi masa haka har yanzu kansa ya ƙi dawowa daidai ogansu ya yi mamakin hakan sosai don bai taɓa kawowa masu jin daɗin rayuwa suna tare da ƙarfi haka ba wannan kenan mai sauraro bari mu leƙa rugar malam jauro rugar malam jauro wata hatsabibiyar riga ce da take nan cikin ɗaya daga cikin ƙauyukan garin gombe sai dai ta yi daji da yawa kasancewar malam jauro yana da arzikin shanu masu yawan gaske Wannan dalili ya sa mutane suke zagayawa suke yi masa sata son ransu lokacin da ya ankare da hakan shine yayi wani abu wanda duk wanda ya shigo rugar tasa da niyyar yin sata to babu makawa mutuwa zai yi abin da ya shine yana amfani da hali ne da abin da ka zo yi wannan yasa jama'a da dama suke ganin rigar ba wajen zuwa bace saboda yadda ake ganin gawarwakin mutane da sun shiga wajen duk wanda ko suka ga yaje rigar lafiya ya fito lafiya cewa suke yi akwai abin da ya taka babban riga ce sosai don ta tara ainihin fulani masu yawan gaske waɗanda ba sa son hayaniya don kallo ɗaya za ka yi musu ka kira su da fulanin daji ba su san komai na rayuwa ba sai kiwo sai dai sun bambanta da jahilan mutane saboda malam jauro shahararren malami ne yana da sani akan ilimin addinin musulunci wannan yasa duk inda suka fito idan za su aiwatar da al'amuransu a gabanka to ba za ka kira su da jahilai ba don suna da ilimin addini sosai malam jauro ya koyar da su alkur'ani mai girma da kuma littattafan addini kamar su ahalari da kuma kawa'idi da dai sauran littattafan addini da dama bayan wannan ba su san komai ba sai kiwo Gwaggwayawo wacce suke kira da yawo tana ɗaya daga cikin mutanen da suke zama a cikin wannan ruga. sai dai ba a nan wajen ta yi rayuwarta ba zama ne kawai ya kai ta cikin dajin ita da ɗanta Musa don ita 'yar asalin ƙauyen Jos ce yawo yaranta guda biyu ne a duniya Rahama da kuma Musa kaninta mahaifinsu ya mutu ne bayan sati uku da aurar da Rahama da yayi ga wani ɗan garin Kano wanda bai san shi ba haka kawai dan ya ganta ya ce yana son ta sai kawai ya bashi ita wai ya yaba da hankalinsa don kawai ya ɗauki wata ɗaya yana zuwa hira wajenta da ki kun san fulanin mutane akwai su da son kuɗi nan take shi ko saurayin nan ya dinga yi masa kyauta kala-kala ya yarda da hankalinsa amma ya yi masa alkawarin idan ya aura masa ‘yarsa rahama zai dinga zuwa duk wata biyu yana kawo musu ita suna ganinta shi ko saurayin ya yarda da hakan ita dai yawo hankalinta bai wani kwanta ba gani take yi saurayin ɗan yankan kai ne yana aure mata ya zai yanke mata kai ne don haka ta nuna ita sam bata amince da wannan auren ba shi kuma mijin nata yace ya amince haka tana ji tana gani ya daura wa rahama aure da wannan saurayin ya kuma saka rahaman a gaban motar saurayin yace ta yi wa mijinta biyayya domin ya yarda da shi yawo ta fi kwana uku tana kukan rabuwa da rahama lamarin ya faru ne kwana uku bayan daurin auren rahama da wannan saurayi sai yawo ta yi mafarkin saurayin ya yanka mata ya Ai kuwa wayewar garin wannan safiya da ta tashi, babu abin da take sai kuka, shi kuwa mijin nata ya ce mata, don ta saka hakan a ranta ne shi yasa ta yi mafarkin hakan. Jinsa kawai ta yi amma ta sa a ranta, da gaske sarkin nasu ya kashe mata ya. Tana cikin jimamin hakan ne kuma da sati biyu mijin nata ya rasu. Wannan ya sa tsoro ya kama zuciyarta. Ana yin arba'in ɗin rasuwar mijin nata sai ta ce da Musa ya sai da shanun su kaf za su tashi daga wannan ƙauyen na Jos su koma ƙauyen Yola ko kuma Gombe. Haka Musa ya yarda da zancen nata, ya sayar da shanun kamar yadda ta bukata. Shi ne fa ba su zame ko ina ba sai garin Gombe. A hankali suka fara gane kan garin. Kasancewar yawo ta fi son zaman daji, sai ta dinga neman sani akan dajikan da suke ƙauyen Gombe. A nan ta ji ta gamsu ta yarda da zama a rugar Malam Jauro. Sai Musa ya sai musu wasu shanun a gun Malam Jauro ya fara kiwon su. Aiko cikin ikon Allah nan shanu suka dinga haifafa ya tara su da yawan gaske. A nan ya ga wata wacce yake so ya aura mai suna Hasiya. Hasiya mace ce mai hankali da nutsuwa. Tunda Musa ya furta mata yana son ta da aure, ta ji ita ma tana son sa da ƙaunarsa. Hasiya ita kaɗai ce a gun iyayenta, wanda makwabtan juna ne da su Musan. Su ma iyayen nata ba su da wasu dangin, don su ma zuwa rigar suka yi kamar yadda su yawo ɗin suka zo. sun yarda da auren Musa da Hasiya nan iyayenta suka yarda aka ɗaura musu aure. Sai dai watansu takwas da auren Musa ya rasu ya bar Hasiya da ciki. A nan hankalin yawo ya tashi matuƙa don dama su biyu ne gare ta. Gashi bata san inda Rahama take ba. Da gaske saurayin nan ya kashe ta ne ko kuma bai kashe ta ba oho. Shi ɗin kuma da take kallonsa ta ji daɗi a ranta gashi shi ma ya tafi. Wannan dalili ya sa ta ɗauki son duniya ta ɗora a kan cikin da Hasiya take da shi. Hasiya na tashi haihuwa ta haifi ɗaya mace santaleliya mai kama da ita sak sai dai ita baƙa ce irin baƙin nan da bature ke cewa black beauty. Kallo ɗaya za ka yi mata ka san kaye gamo da baƙar bafulatana gashi mahaifiyarta fara mahaifinta fari danginta dukkaninsu farare amma ita ta zo baƙa. Ranar suna yarinya ta ci suna Fadima da ke Malam Jauro ne ya raɗa mata sunan haka kawai ya ji yana matuƙar ƙaunar yarinyar. Dan yarinya ce mai shiga rai don zuwanta duniya, haka mutanen wajen suke tururuwa wajen son ganinta, don da wuya ka yi mata kallon farko baka ji ta shiga ranka ba. Hakan ya sa Malam Jauro yake kiranta da suna Musulma, shine ita kuma yawo ta yi wa sunan kwaskwarima take kiranta da suna Muslima. San duniyar nan haka yawo da mahaifan Hasiya suka ɗauka suke yi wa Muslima, kaf cikin rugar nan babu Black Beauty kamar ita. Hakan ya sa kowa ya san da zaman musulma a wannan rigar. A yanzu shekarunta goma sha biyu kuma a ƙa'idar rigar Malam Jauro, yara 'yan mata suna kaiwa shekara goma sha uku ake musu aure. Wani ɗan Malam Jauro ne yake son musulma a yanzu haka har an saka musu rana. Musulma dai yarinya ce mai sanyi tana da ɗan surutu. Tsiwa idan ta san ka musamman kuka saba da ita. Tana da manyan ido shanyayyu irin na mai jin bacci ɗin nan. Ga dimfil ɗinta mai sa ta kyau idan ta yi murmushi ko dariya. ga jiki na ɗaukar hankali zarazaran yatsunta abin kallo ne sannan tana da gashi mai tsawo mai santsi mai sheƙi irin na ainihin fulani alamun sun nuna musulma ba za ta yi irin wannan tsawon mai yawa ba sannan ba za ta yi gajarta irin mai munin nan ba haka zalika ba za a kira ta da siririya ba kuma ba za a ce mata lokuta ba sannan kuma hancinta gajere ne. Sam idan mazaje masu son mata kyawawa suka ci karo da Musulma ba za su ɗauke ta ba, don ko kusa ba za su saka ta a sawun mata masu kyau ba. Ga ta baka, ga ta mai gajeren hanci. Cewa za su yi ba za su kira ta da kyakkyawa ba, domin kuwa ga ta baka sannan ga ta mai gajeren hanci. Amma ga mutumin da ya san ainihin kyau ga ‘ya mace, yana ganin musulma zai yi gudu don ya sace ta ya ɓoye ta, a inda babu wanda zai kalle ta balle ya gane masa sirrin da ke tattare da ita. Mahaifiyarta ta yi wani auren, sai dai ita ma bata wani daɗe ba ta rasu. Don haihuwarta ɗaya a cikin rashin sani tana jan ruwa a rijiya tana magana santsi ya kwashe ta ta faɗa. Sai jinta aka yi a cikin rijiyar ta faɗa tsundum. Ta yi mutuwar shahada, Allahu Akbar, don ba a kai ga ciro ta ba, ta ce gagarin kunan. Iya tashin hankali iyayenta da yawo sun shiga, don hasiya mutum ce. Haka iyayenta suka roƙi alfarma kan iyayen mijin su bar musu ɗan da ta bari wato Sulaiman, da ke mijin ya yarda haka su ma suka yarda. Shi ne fa ya kasance yawo take rike da Musulma, su kuma iyayen hasiya suke rike da Sulaiman. Wannan shi ne labarin Musulma da yadda ta zo duniya. To, abin ya faru ne a washegar ranar da mutanen nan suka yi wa Adams wannan duka. Suka yada shi a rigar Malam Jauro, shi ne ita dai Musulma bayan ta yi sallar asuba. Makarantar Malam Jauro ta nufa kamar yadda ta saba, yana karantar da su karatun bayan sallar asuba zuwa karfe takwas na safe. Ƙawarta Aisha ce mai biyo mata. To, jiya a gidan kusa da Malam Jauro ta kwana, saboda yayarta ta haihu, hakan ya sa yanzu take tafi ita kaɗai ta ga Adams a kwance sai tsoro ya hana ta kulawa da shi. Da ke makarantar tana da ɗan nisa da gidansu, haka ta dinga tafiya tana waige don ganin Adams ɗin ya tsaya mata a rai. Duk da ba ganin fuskarsa ta yi ba, amma ya tsaya mata a rai matuƙa. Har aka tashi daga makarantar hankalin Musulma na kan Adams, dama Malam Jauro na lura da ita, don haka da aka tashi sai ya kira ta yana tambayar ta me yake damunta ne yau. Ya ga kamar hankalinta baya kan karatun, cikin nutsuwa ta gaya masa ta ga wani mutum ne a can kusa da gidansu kuma da alama ya mutu murmushi malam jauro ya yi don a tunaninsa ko masu zuwa yi masa sata ne suka zo rai ya yi halinsa don haka sai ya kira malam liman da yaransa biyu ciki kuwa har da wanda zai auri musulma ya ce su zo akwai wani wanda ya mace can kusa da gidansu musulma ɗin aiko cikin sauri suka rangado zuwa ganin wane ne wannan mutumin. Musulma tana gaba suna binta a baya har ta kai su inda ta ga Adams. Ai kuwa yana nan kamar da ta bar shi. Hankalin mai gari da liman ya yi matakar tashi ganin Adams a haka. Sun gane mugun duka aka yi masa, wanda duk wanda suka yi masa wannan dukan sun ilmantu da dukan mutane a inda suke da tabbacin zai zame wa mutum illa a rayuwarsa. Duk wani gu wanda ido yake tsoron a taba mai a jiki sai da suka taba masa. Malam Jauro ya ga sabanin abin da yake tunani. Nan take tausayin Adams ya kama shi, ya ce maza ku kinkime shi, ku kai shi gida. Wajen ɗaukar nasa ne liman yake tabbatarwa da Malam Jauro karaya bakwai ce a jikinsa. Malam Jauro ya ƙara jinjina wannan rashin tausayi irin na mutane. Musulma kuwa tun da ta ga fuskar Adams hankalinta ya tashi, tausayinsa ya cika zuciyarta. Nan take ta fara kuka, tana mai ƙara jin tausayinsa a ranta. Da ƙyar Malam Jauro da Liman suka iya shawo kan kukan nata ta tafi gida. Sun tabbatar da lallai yarinyar mai tausayi ce, da kuka ta shiga gidan nasu. Lokacin yawo na dama kokon safe. Aiko da sauri ta tashi, ta tare ta tana tambayar ta, "Me ya faru da ke yanzu kuma da sassafe?" wani mutum na gani kusa da gidanmu ɗazu zani makaranta. Shi ne da aka tashi malam da su iro da kuma liman suka biyo ni na nuna musu shi. Yawo wallahi baki ga yadda aka yi masa duka ba, wasu ne suka ji mai ciwo sosai a jiki, ko ma ya mutu ne ni ban sani ba. Shiru yawo ta yi don ta yi tunani ko masu zuwa yi wa malam jora sata ne. Amma da ta ji batun duka sai tunanin nata ya canja. Kinga ba komai zauna ki yi kalacenki. Ni ba zan iya cin komai ba, To yanzu me kike son a yi? Ni dai ki zo mu je gidan malam, ki ga mutumin. Kin ga sai mu dinga zuwa duba shi ko? Oh, ni yawo. Za mu je, amma ki bari mu kalace. Jin hakan ya sa Musulma ɗauko tabarma ta shimfiɗa a tsakar gidan nasu, wanda ya sha siminti. Ta ɗauko kokon nasu da ƙosai suka zauna ita da yawon suka ci suka ƙoshi. Al'adar Musulma idan ta dawo daga makaranta bayan ta ci abinci shara take yi da wanke-wanke. sai ta yi wanka sannan ta zagaya wajen kiwonsu. ta duba lafiyar dabbobin da ta ga za ta iya dubawa idan da matsala ta zo ta gaya wa yawo idan babu matsala haka za ta zauna a cikinsu ta dinga kula da su na tsawon lokaci sallah ce kaɗai take tada ta daga wurin idan ta yi takan fita su haɗu da ƙawarta aisha su yi ta wasansu da kuma hirarrakinsu to yau ko sharar da wanke-wanken ba ta yi ba ta tashi tana a zalzalar yawo wai sai ne ta tashi su je gidan malam ta ga wannan mutumin yawo ta ce ba za ta fita ba sai ta yi mata wanke-wanke da shara tukunna haka musulma ta yi tana faman turo baki wai a dole ranta ya ɓaci tana gamawa ko suka kulle gidan da nufar gidan malam jauro kallo ɗaya yawo ta yi wa adams gabanta ya yanke ya faɗi hankalinta kuma ya tashi saboda ganin da ta yi ya yi mata kama da 'yarta rahama Ga idansu nan wallahi iri ɗaya ne, da na rahama da kuma na musulma, ga hancin ma duk iri ɗaya ne. Ai a dururuce ta kalli malam jawar ta ce, Malam, a ina kaga wannan bawan Allah? A'a, musulma bata faɗa miki ba ne? Ai ita ce ta bani labarin yadda ta gan shi. Eh, ni ma ta bani labarin. Na dai ɗauka ko a kiɗima take ne. A'a, gaskiyar kenan ta faɗa miki. Amma ko suwaye suka yi masa wannan aikin sun cika azzalumai. Wallahi a yanzu ni da liman zancen da muke yi kenan ko daga ina yake wane ne ya zo ya yada shi a nan Allahu a alamu. Amma na sa su iro su je kewayenmu su binciko ko wani nasu ya ɓace. Eh hakan ya yi Allah ya sa a nan kusa yake duk suka ce amin. Jin numfashi liman ya yi da kallon malam Jauro ya ce, Na gyara masa karayar da ke jikinsa, gashi na saka masa magani a raunukan nasa, Allah ya sa a samu kansa nan da kwana biyu. da sauri musulma ta katse liman da cewa yana da rai ko ya mutu murmushi duk suka yi sannan ya ce mata bai mutu ba musulma malam joro ya ce na sa suleiman ya je can cikin garin gombe ya kirawo ɗana usman don na ga kamar sai ya saka hannu a cikin lamarin ciwon nasa gyaɗa kai liman ya yi da cewa ya kamata kam kafin malam joro ya yi wata magana sai ga usman ya shigo da sallama shi da suleiman ɗin Oh, kaga yanzu muke maganar ka. Nake gaya musu na tura Suleiman ya kira ka. Ka duba mana wannan bawan Allah. Eh, haduwa muka yi da shi a hanya. Dan nema na taho ne in duba ku. Sai yake gaya min wai dama gona zai zo dan kana son na zo na duba wani mara lafiya. Ap, ni na ma manta yau ƙarshen wata. Ranar zuwan ka kenan. Ka gan shi nan mara lafiya. Matso ka gan shi da kyau. Duba na tsanaki Dr. Usman yake yi wa Adams. Yana jin mamakin ciwokan da ke jikinsa. can ya kalli malam jauro mahaifin nasa ya ce wannan fa sai an kai shi asibiti don maganin gida ba zai gamshe da shi cikin sauri ba don haka ya zama lallai yau na koma sai mu tafi tare da ku don ku ji binciken da za a yi a kansa liman ya ce wannan ai babu damuwa je ka duba umman taka ka fito mu je tashi dr usman yayi ya shiga can cikin gidan malam inda mahaifiyarsa take a nan take ba shi labarin yadda aka samu adams usman ya tausaya wa adams matuka hakan ya sa zuciyarsa ta kasa nutsuwa don haka sai kawai yawa mahaifiyar tasa sallama ya fito daidai lokacin da liman ya fito daga gidansa don gaya wa iyalansa haka suka saka adams a motar usman ɗin liman da malam jauro su ma suka shiga motar musulma ta ce za ta bi su da kyara suka lallashe ta sannan usman ya ja su ba su zame ko ina ba sai cikin garin gombe cikin asibitin dr ahmad a nan aka shiga duba lafiyar adams lungu da saƙo Bincike ya nuna tunanin Adams ya ɗauke, ba shi babu tuna dukkan wani abu da ya faru da shi a rayuwa, sai in ya ga wani abu, ko an ambaci wani abu wanda ya sani, wannan ne kawai zai iya sawa a san shi sannan a san daga inda ya fito. Kasancewar daga cikin garin Gombe zuwa rugar Malam Jauro akwai tafiya mai ɗan nisa, sai kawai liman da Malam Jauro suka tare a gidan Usman don shi ya buƙaci da su zauna kasancewar ana saka ran farfadowar Adams ɗin nan da kwana biyu. Don yana jiye musu wahalar da za su sha wajen dawowa idan suka koma gida. Hakan ya sa suka yarda. A can ruga kuwa Musulma tana cikin wani hali don tunanin Adams ya damu zuciyarta. Haka kawai ta ji tana son sa tana ƙaunarsa kuma tana tausaya masa. Yawo na lura da ita kallonta kawai take yi don ita ma Adams ɗin ya bala'in shigaranta gani take yi kamar shi ɗin jininta ne.
Labarin zuciya fuskar za a yi tambaya da laifin mata mace amma ta take mikiya domin ni na sani na waje ya fi na rijiya shamsa alale na ke faɗi kunne na kuku karkaɗe rariya ce ke tankaɗe labar bane A madadin dukkan waɗanda suke taimakawa wajen kammaluwar shirin, Abdulbasit Abdulmumin shi ne ya sada ni da ku. Sunana Zainab Abdulrahman mai agogo nake cewa mu kasance a shiri na gaba.
La- la- Labarin zu- zuciya.
Labarin zuciya.
Ja- ja- ja- Jala.
8815.
labarin zuciya